mai sauraro Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki a kan mita 88.5 da laifin zamani ɗauke da wani rahoto a iya cewa na jefa al'umma cikin baƙin duhun duk ununu. Domin dai al'ummar yankin kuntau bayan forestry ne suka kwashe tsawon watanni a cikin duhu. Duk da cewa suna hangen kyallin hasken wutar lantarki daga maƙotansu. kuma suka yi bayanin cewa sun ɗau tsawon lokaci a wannan yanayi duk da bibiya da suke ta yi amma dai har yanzu bata sake zani ba don haka suke ganin suna da wani hanzari na ganin yadda za a yi a fidda a'i daga rogo kuma akan wannan batu yanzu haka muna tare da jagora kuma shugaba a cikin tafiyar ci gaban wannan yanki wanda za mu fara jin cikakken suna da kuma matsayi don jin waka a bakin mai ita.
sunana awal umar manchester ni ne chairman kwamiti na bayan forestry development association kuntaurot babban matsalar da muke fesin akan maganar matsala harka wuta yau wata takwas muna cikin duhu muna fama da rashin wuta duk wani layi da za a bi na bibiyar abin da ya kamata mu bin nan mu samo wa unguwar mu ci gaba da muga cewar hasken wutar lantarki ya dawo duk mun ba mu samu ba duk wani mataki da ake bi wanda ya kamata a ce kwamiti ya bi mun bi da waɗanda ya kamata a ce ma ba 'yan kwamiti ba kowa ya bi mun bi matakin tarko daga farko har ƙarshe mun bi mataki na siyasa daga farko har ƙarshe kowanne ba siyasa shugabanci kake nufi shugabanninku ne yanki shugabanninmu ne yanki wanda suka shafi gwale local government saboda muna ƙarƙashin gwale ne akwai shugabanninmu na gwale akwai ɗan majalisa na jiha akwai ɗan majalisa na tarayya duk already matsalar da muke fama da ita sun sani hasali ma shi ɗan majalisar mu na tarayya mazaɓin mu ɗaya da shi yana ɗorayi babba duk matsalar da muke ciki ya sani mun kai mai a rubuce magana dai yau gobe jibi har yanzu babu wani mataki da ya ɗauka akai kuma ba san abin da zai biyo ba ba amma watakila gabanin aje matakin shugabannin naku mu fara daga su kansu waɗanda alhakin ya rataya a wuyansu wanda su ne firamare a turance su waɗannan hukumomi na wutar lantarki a baki kuka gaggaya musu ko a rubuce a rubuce muka ba su saboda kasancewar mun ba su a rubuce bayan mun ba su a rubuce cewar matsalar mu da ta faru suka zo a rubuce suka dauke da suwa wadanda suka tafi da ita saboda idan baka ba da abubuwan ka a rubuce ba wanda zai dauka yanka sai ka je ka yi report an faɗa an rubuta an yi komai sannan za a dauka wata takwas da suka zo suka dauke transformer muna bibiyar tun muna bibiyar office din da suka sa aka dauke transformer office mafi kusa da mu a rijiyar zaki har muka koma da abubuwan mu gaba ɗaya komai da komai hedikwata duk abin da ake zuwa a hedikwata mu je mu sanar na magana matsalar wutan mu babu inda ba mu je ba ko ina mun je mun sanar musu kuma duk ofis din da ya kamata mu je a ce ya san da matsalar mu mun je mun sanar da su to amma wace amsa suke ba ku amsar da suke ba mu cewar kawai mu dan yi hakuri za a kawo taransuwa mu yi hakuri za a kawo taransuwa wannan hakurin ne yanzu har ya kai wata takwas tun daga watan farko watan azumi shi ne hakurin naku yanzu ya kare ne ya hakurin namu gaskiya ya dan je karshe saboda mutane suna cikin matsala yanzu irin kamar yadda ake fama da sauran nan mutane suke ta fama da zazzabi yau da dan hasken wutar lantarki nan ko mutum ba shi da fanka ba shi da fanka ai a haske zai ga sauro zai zai kore shi amma kullum ai ta fama da matsala guda ɗaya iri ɗaya tun mutane suna sa ran yau gobe jibi har sun fiddaran cewar kawai kamar ma ba za a ba da transformer nan daga ma'aikatar wutar lantarki ba ku sauran ne yake damun ku mu ba sauro ne ya fi damu ba abin da ya fi damun mu al'umma da muke mulka akan abin da ya shafi wannan abin na hasken wutar lantarki da suke korafi suke fama da rashin wutar nan duk makotan mu suna da wuta kuma mun roƙi mutanen mu akan su yi haƙuri cewar kar su ja wuta ta wani bangare har sai Allah ya kawo lokacin da tamu za ta do to wallahi haƙurin sa ya kai ƙarshe ya zuwa yanzu me da me buƙatar mu ba buƙatar mu ko daga kamfanin tattara hasken wutar lantarki ko daga waɗanda suke shugabantar mu a yi kokari a samu mana transformer zo a saka mana shine babban matsalar mu yau idan aka kawo transformer aka sa mana ita to mu matsalar mu hasken wutar lantarki in Allah da ta zo ƙarshe shine babban abin da muke so ku kuna da dan wani yunkuri da za ku yi akan ce karo karo duk irin wannan yunkurin idan ana buƙatar sa duk muna da yadda zan yi amma ba a zo kan layin da zamu yi wannan yunkurin ba tukuna ba ma a saurare kuɗin ba balle a ce muku kawo wani abu ko a ai dama su ba sa buƙatar ce mu kawo wani abu saboda abin da suke gaya mana cewa duk abin da ya shafi matsalar mu su ta su ce su za su yau da mu ne muka san mu za mu yi kanmu da tuni mun yi eh da tuni mun wuce wajen wannan matsalar da tuni ba mu tare da ita to da yake ba mu ne zamu yi kanmu ba duk abin da muka je musu a rubuce da sauransu dai suna gaya mana cewar hakkin su ne su za su yi su ya kamata su dan haka mu bar su kar mu kashe kuɗin mu kan mi komai kuma mun bar su gashi mun sa ido wahalar kowace irin wahala da ake sha ta harkar wutar lantarki mun sha ta tunda daga kan azumi muka fara muka zo muka yi zafi muka yi damuna muka yi sauro ga sanyi ya zo To duk ya- babu ya ya damuna a rashin wuta a damuna a rashin wuta kan mun sha ta saboda ko saboda security muna bukatar harshen wutar lantarki a tare da mu saboda yanayin tsaro yadda abubuwa suka zama kowa ya riga ya san abubuwa yadda yanayin tsaro ya zama a rashin wutar yana jefa ku cikin matsalar a tsaro har ne?
rashin tsaro yana jefa mu sace-sace da haura gidajen mutane motocin mu suna kwana waje ana zuwa a sace batir saboda ba haske da sauransu da duk irin wannan matsalar mun fuskance ta amma dai ai ba ku malaria a malaria an yi saboda malaria ma mutan goma ba ta warkiya
ba ta warkewa a malaria goma ba ta warkiya saboda idan aka yi shi maka sauran baya jin magani Ah, baya ne ko jin- kuma je ka dawo yake yi to maganin ma baya ji saboda ai baka ganin sa da kana ganin sa ne zai ji magani saboda wani abun idan in ma baka kore shi ba to ka kauce masa ko kuma idan kaga gurin ya dame ka da harkar sauro sai ka canja waje to da da hasken in kun gan shi fada za ku yi da shi a ko ba mai faɗa da shi ba shi kansa ba zai zauna inda zamu zauna ba saboda ya san zamu gan shi tsoron ku yake ji kwarai ma kuwa dole ma ya ji tsoron mu yanzu kai yayan ka nawa ne suka yi malaria a ai dukkan su ma babu wanda bai malaria ba sau nawa ai kowanne ina jin yayi wani yayi so biyu wani yayi so uku to ni kai na zuba ta gama rike wata saboda an mun allura wannan guda ukun da ake rubutawa a asibiti an mun ita uku uku so uku to kuma shi kenan sai a ce rashin haske ne ya janyo malaria eh yana ɗaya daga cikin da ya janyo mana babban abin da ya fara janyo mana ma gaskiya mu rashin hasken ne an ce fa malaria nan ruwan dare ce to ruwan dare ce da daddare dai duk inda aka yi sallar magarba kai sallar isha ka shiga gida ka kunna fanka ai kun yi hannu riga kai da sauran to dole sai ka zafi ma zai ka shiga cikin ɗaki ne ka da- da da yi sallar isha ai ba zai yi ba dole ka zauna a tsakar gida ka sha iska in dai ka zauna a tsakar gida shan iska sai saura cije ka kuma ga mai ya zama abin da ya zama To mu ba ku- inji ne da mu bana ba to ku mu ba sai- sola ce da mu ba to ku sai cocilan ba ku ringa haska tunda matsalar haske ce ai ba ta tsince tsalin ce ba tsada yi ba ta tsince tsalin din tsada yi mana fitilan nan da a ce raba mana ma ita aka yi aka ba mu da bataran sai mu haƙura mu rinka kunna aga to ko ɗaya ba a ba mu ba dattijo na ganka a cikin damuwa Salamu alaikum. Kwarai da gaske kuwa. Wato abin da ya kama mamaki shine wannan unguwa tamu abin da NEPA suke cewa prepaid mita. To a wannan muke. Muna cikin wannan halin aka kewaye prepaid meter kana so ka ce kati kuke siya kamar yadda mai siyan mai waya yake siyan kati kwarai da gaske da alaga wata malam. Ka san wani ya kama mamaki? Muna cikin wannan halin aka bi kashi 99 na unguwa mu duk aka sa wani mita da ran sabuwa amma ba wuta. kwarai da gaske wala ala cikin wannan rashin wutar aka bi gida gida wanda wasu ita ne ka kama gida na mita ta ta ta fi ta fi shekara biyar Allah so kake ka ce kuna biyan kuɗin wuta kuma ba ku da wuta kwarai da gaske da kuɗin wuta dan sun ce area mutan sai inda ake biyan kuɗin wuta abin da ke wani mamaki mana ni accountant ne wai a ce kana sai da abu ga me sai yana so kai kuma ka ce baka da shi ina mamaki shin ku anya kasuwancin ake a shi kasuwanci ba excuse ko ko kai ne ko ka bari amma ga mutane suna so su siya me sai rake siyar kuma wallahi ka gani ina da a sun kai sha uku wallahi wanda bai malaria ba yanzu haka na ba hudu a kwance saboda musibar sauro amma dai ai tsaro da sauki tunda akwai akwai a kofar gida ana ajiye motoci akwai ran da aka zo aka cire batir bakwai Allah batir guda bakwai na motocin mutane a kofar kuma gida shi kenan sai a ce haske ne ya janyo barawo rashin haske ne ya janyo barawo ya sata yanzu kai ko da ni kar fa tije ku sauya wa gyambo kafa a ayo jama'a sai dai wani gaskiya ai da tije ga ga jama'a jama'a yayi wari kai kanka ka sani ai tsaro ai mai lafi ba ta ba ta haske duk mai lafi ba ta haske wato saboda inda muke ajiye motocin mu a kofar gida wallahi malam na ga ma a kofar gida na akwai nan Allah batir bakwai yanzu me bukatar ku a takaice ayo bukatar mu shine tunda an ce a- a a- muna cikin lokaci na siyasa ne kaga dai tunda kan kirko har NRC ba hukumar da take kula da ita kanta harkokin lantarkin take bibiya da hukunta da tabbatar da mun kai tsari korafi a rubuce kuma abin da ya kan waki shine bayan nan shugabanni na siyasa wanda suke da alaka da mu wanda suke jagoranta ku shugabannin ku eh kenan eh, da wanda wasu alaka da mu duk mun je wurin su saboda mafita muke nema wallahi mutane ka san mala tun daga bangaren addini tattalin arziki rayuwa lafiya ka san in ba wuta ba su yi wa To mai sauraro koke-koken al'ummar wannan yanki kenan dangane da tsawon lokacin da suka shiga a cikin wannan yanayi na bakin duhu wanda ake fatan mahukunta da waɗanda abin ya shafa za su duba su kawo musu ɗauki don ganin an fidda a'i daga rogo domin kaucewa matsalar tsaro da lafiya da sauro da sauran matsaloli da wato duhun ka iya kawo